سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف النون نوال رسول الله أصبح واجبا علي متاع سيت بالمدي واسفا فدود رسول الله بالبذل سائل وألفى على أبوابه دار عاكفا فإني راض شاكر القلب دائما ولم يغنني نيل عن الوصل عارفا ولست بعال أن أنال كرامة ولكن خير الخلق ساد المطالب وإني أتاني حب قبل نشأتي ضربت دليل الحب فيه وطالبا إذا هام أقراني بميلا وتندمي أهيم به هينا ووقتا وآلفا وإن سير العباد في درس حزبهم فحزبي قيامي في سنى البدر غالبا أساجل فيه الورق شوقا مراعيا نجوم السماء ليلي وأسبا واجفا فلم أر من آل السبابة مثل من يعاني لما عانيت بل حتى ماسفا سفيري وجمعي يشفياني كلاهما وإني على ذاتي جناني غاضبا وإذ بذل ضربة بمرارة وألتز إن غيري يقاتل مجالبا بيمن رسول الله كافي وملجئي ومن ساد من نال عطايا النفالفا عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه أنال الأوالفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نوال رسول الله أصبح واتفا علي متى أمسيت بالمدح واصفا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه yace nawalu rasulillahi wato baiwoyin nan na manzo Allah da kyautarsa asbaha ya waye gari wa kifan mai kwararowa alayya a gare ni mata amsam am, amsaitu wasifan ko yaushe na waye gari ina mai sifanta manzo Allah da yabo bilmadi yabo gare shi فجود رسول الله بالبذل سائل وألفى على أبوابه الدهر akifa yace fazuru rasulullahi kaga bai wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ilun bi kwararowa ne zuwa gare ni bil fazli da kyautar manzo Allah wa ulfa sai kaga an sami an same ni akifan mai dukufa ala abwabihi a bisa ƙofofin gidan manzan Allah addara tsawon zamani فإني راض شاكر القلب دائما ولم يغنني نيل عن الوصل عارفا fa'in niya ya ce ni rabin mai yadda ne da abin da aka bani shakirul karbi mai godiyar zuciya ne mai wadatar zuci ne da abin da manzo Allah ya bani da'iman har abada walam yuguni ni nailun kuma ba samuwar da bayarwar ba ta wadatar da ni arifan masani anil wasili a bisa cewa na san wanda aka bani ta farko duk da haka ina neman ƙari ولست بأهل أن أنال كرامة ولكن خير الخلق ساد الغطارفا walastu bi alin duk ma ab- abin da za a bani na bayan ana la karamatan duk wani abu na bayawa da za a bani ni ban ban zama a ban zo da wannan ba kawai falala Allah ce take zuwa nan walakin na khairal khalqi sai dai shi shugaban halitta sadal qadarifa duk wani mai kyauta da baiwa wanda yake kasun gurmi ya fifice shi to ya za a yi kuma niyyar ruwa وإني أتاني حبه قبل نشأتي صرفت تليد الحب فيه وقارفا وإني كاغني أتاني حبه سوير من الله صلى الله عليه وسلم تازو من قبل نشأتي تنكبان ما بأيين با أتكير نقام أدب صرفت تليد الحب تصوه سويريات na mika tafi a cikin manzan Allah wa ɗarifar hubbi da kuma sabuwar soyayya wadda na samu a nan duniya duk gaba ki ɗaya na mika su zuwa ga annabi إذا هام أقراني بميلا وتندمي أهيم به حينا ووقتا وآنفا إذا هام أقراني إذا أكتشي ساسنينا waɗanda suke ‘yan lokaci na sun shagala da mata maila maila mai iya rangwada ɗin nan tsakanin mazaje watan dam da mai iya ba da giya a sha a yi maye to in aka ce mutanen zamani na sun shagala da wannan to ni a himu bihi ni da manzo Allah nake dimuwata nake tafele na nake maye a cikin sallallahu alaihi wasallam hinan tsawon lokaci wa wakutan da dan lokaci wa anifan da dazu wa in sahira al-ubad fi dars hizbihim fa hizbi huyami fi sana al-badr gharifa sai yace wa in sahira al-ubad idan masu ibada mazaje suka hore wa kansu dare ba su yi bacci ba fi darsu hizbihim suna karanta addu'o'i daban-daban ko wani yana karanta ƙur'ani wani yana karanta addu'o'i wani da la'ilu wani wane ne duka sun kwana suna yin wannan to ni fa hizbi ni karatu na littafi na da la'ilu na huyami fi sanar badiri wato imuwata da begena a cikin hasken nan na wata manzan Allah garifan ina mai kwaranyowa ina mai karkowa daga koginsa أسادل فيه الغرق شوقا مراعيا نجوم السماء ليلي وأسبل واكفا أتكين دلنا يعين دو إذن سكا سكا سكا شغالة دا أبن دسكي إن أدو إنس دبن دبن سنة إنا أولينين يا الغرق كرسيا فيه أتكين سا إذا تنا تشان تنا تكوكا تنا تشيا كوكروروكو نكمان عليه صلاة الله شوقا سبو دبيجي مراعيا إنا مكيا يوا نجوم السماء wato taurarin sama taurariyar farkon dare da tauraron tsakar dare da tauraron kudu da tauraron arewa da ina ganin su yanda suke yin tasbihinsu laili tsawon dare na wa asubulu ni kuma ina kwararar da wakifan hawaye ina ta bege ga manzon Allah فلم أر من أهل الصبابة مثل من يعاني لما عانيت بل هستفاذفا فلم أرى شيء شيء ندي على يواتا تدونيا bangamin alis sababati wanda aka hada shi da begen soyayya ta karshe mislaman uyuani lima anit kwatankwacin wanda zai rika gogayya a cikin soyayyar annabi yana ruri yana ihu kirjinsa na ciwo kamar ya fashe ni ban ga wanda ya kai kamar ni ba a wajen bikin masa Allah bala safasifa wai ba ana maka magana kananan waliye ba kasin gurman kudu ban dukkan su suka yi riba wajen bikin manzan Allah.
Zafiri wa jam'i yashfiyani kilahuma wa inni ala zafi janani qatifa Zafiri ruri na wa dami da da hawaye na yashfiyani wallahi waɗannan guda biyu suna warkar da ni kilahuma su dukkanin su wa inni ala za to a wannan ne a wato qatifan nake dasar alheri fi jananiya cikin abin da nake tasa na alkhairi fa'izzun bi zullin lazzatun bi mararatin wa altazzu in ghairi yuqatil matalifa rayuwar duniyar dama haka take fa'izzun ba yanda za a yi ka samu buwaya ka girma ka zama wani abu illa bi zillin sai ka samu kaskanta ka sha wahala ka yi gwagwarmaya sannan ɗaukaka za ta zo maka lazzatin bayan da lazzatun bayan da za a yi daɗi ya zo maka ko menene bi mararatin sai ka shuɗe da wahala da ɗaci da gwagwarmaya mara daɗi da karyewa da jin ciwo da wane da makiya da waye to sannan sai daɗi ya zo maka to ni ko altazzu ni ina jin daɗi in gairi yuqasil matadifa idan wani na yana gogayya da abubuwan da yake rasawa ni ku abin da nake nema nake gogayya kansa na same shi shine manzon Allah biyumni rasulillahi kahfi wa malja'i wa man sada manna lil aqayan nafanifa wannan baiwa da na same ta na same ta biyumni rasulillahi da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alfarkarsa kafi wanda yake fojina wa maljani mafakata wa man sada da waɗanda suka zama shugabanni mannalul adaya waɗanda suka samu baye-baye daban-daban annafani fa mai yalwa
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب أنا للعوارف صلاة الله دامنشن الله سبتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم وآل تعالى ينسى وأصحاب ينسى ananul awarifa waɗannan da suka samu ayyukan alkhairi suka samu alkhairi daga manzon Allah harfu sad صفى وقت هذا العابدين تخلصا وفك من الأغيار والغب أخلصا وذاك بعذب للأمين وذكره وقد خجل الوعيون ممن تربصا وقاية ربي أغنت العبد سرمدا إلى جانب من كاد لم يتخلص كذا حلبه تقفي الإجابة تراه بساحتهم صرعا جزاء لمن عصى أراني منصورا بسر محمد عليه صلاة الله تأم مخصصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم يوافي مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه ينال عدوي منه دارا تنبتا عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الدار قرطاسي لمجئك فاصبصا عليه صلاة الله ثم سلامه ملابس تقوى الله كي أتقمص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ومن قد تخصصا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفا وقت هذا العبد حين تخلصا وفك من الأغيار والحب أخلصا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس يتي صفا وقت هذا العبد لوكشن باوا فا يا زما تركككي لوكشن da ya ya fita daga hijabi ko wani iri ya zama arifi sanin Allah hina ta hallasa lokacin da ainihin ya ya tsarkaka daga hijabin rashin al- sanin Allah zuwa sanin Allah wa hukka min al aka wabe shi daga gairu da gairiya daga gairu daga iriya waɓewa shi ne aka kwance shi aka warware shi inji shehu mu shehu alaramma wal hubba wa akhlasa al hubba sannan kuma ya kyautace ya iya tsarkake al hubba soyayya ga manzon Allah وذاك بحبي للأمين وذكره وقد خجل الواشون ممن تربصا wa za ka bi hubbi lil amini wannan na same shi ne saboda soyayya ta ga amintaccen Allah wa zikiri saboda yawan ambatansa wa kad khajilal washuna alwashuna yan gulma khajila sun wato wato su- sun sun- sun- kun- sun ji kunya mimman tarabbasa haka nan waɗannan da suke saurara su ga wai na lalace Allah ya kunyata su وقاية ربي أغنت العبد سرمدا إلى جانبي من كاد لم يتخلصا ayatu rabbi kaga kiyaye wannan ta ubangiji na agnatil abda ta wadatar da bawa ya zama ke ke bantacce kiyayeye sarmadan wato har abada daga Allah ila janibi zuwa bangare na man kada lam yata khallasa wanda duk ya nufi yayi mun makirci ko kaidi to lam yata khallasa shine ba zai tsira ba
كذا حربه تكفي العدا فتراهم بساحتهم صرعا jaza'an liman asa kaza harbuhu haka nan wanda yace zai zai yaki she masoyin nan na manzo Allah she Ibrahim takfil ida wato wato ta ita ishe musu dukkan gaban nan da suke ita ukayen nan ta Allah fatarahu sai ka gansu sar'a duk an kakka da su sun yi guntu guntu sun yi gunduwa wato ainihin bisa hakim a farfajiyarsu jaza'an liman asa wannan an yaka ne sakamako ga wanda ya saba wa masoyin Allah أراني منصورا بسر محمد عليه صلاة قد تعم مخصصا shehu ya ce a raniya mansuran ni ina ganin kaina mansuran abin taimako da sirri muhammadin saboda sirrin nan na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alaihi salatun salatun allah ya tabbata a gare shi alta ummu mukhassasa ita wannan salatin ta game dukkan keɓantattu ma a ciki عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم يوافيه مخلصا salatin Allah da amincin Allah sabata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatun salati ce wada silimin da gaisuwa yuwafi mukhlisa wanda da yake mai ikhlasi ne shi ma wannan salatin ya same shi عليه صلاة الله ثم سلامه ينال عدوي منه دهرا تنقصا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aduwi duk ma- makina ko aina yake yanalu ya rika samun tana kusan baya baya baya baya baya baya cikin al'amarinsa ta da tsawon zamani ya lalace عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الدهر إرطاسي لمدحك بصبصا salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara ara irdasi in ga- in rika ganin takarduna limadhika wanda ne ne banka addara tsawon zamani in gansu bas basa suna walkalkali suna haske suna dariya عليه صلاة الله ثم سلامه ملابس تقوى الله كي أتقمصا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm, kai a takan masa domin in- in damfara in shiga cikin rigan nan na taɓowar layi tsoron Allah ba da banza ba dan zama dindindin a haka عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب وآل وأصحاب ومن قد تخصصا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbansa wa man qad takhassasa da wanda duk salatin yake bance shi harful aini على المصطفى المختار نور الأباطه صلاة بها تمهى جميع قبائه درأت فسادي بالرمداء جالبا صلائي فإن المدح جلب المصالح وقد شاب فودي في الوجود ولم أزل أسيرا هوى ما شمت فرغ المراده ولم أر شيئا غير داوى محبة الأمين ولو لم ترتقم في جواله ومدعي له مبتل بطاعة قاصرا عن الشاو هل يرضى بذكر مجائه فما ثم مرجو سوى فضل خالقه لذا العبد إبراهيم عين القبائل صلاة على المقدار من آل هاشم محمد الهادي المنير العبادي عليه صلاة الله ثم سلامه يكون الذي يسعى لخير كنابه عليه صلاة الله ثم سلامه وتلقي لهذا العبد كل الملائم عليه صلاة الله ثم سلامه فتبعد عنا الشؤم من كل باله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه الغاد وآله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam على المصطفى المختار نور الأباطه صلاة بها تمحى جميع قبائه قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومدنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه آمين.
يتي يتي نور ال- آه، صلاة صلاتي بها تمحى جميع قبائه da ita ake goge dukkan laifuka na da da nayi wanda nayi wanda wanda nake ganin nayi tsakani na da Allah ya tabbata alal mustafa al-muqtari abu sa'inayin mustafa abun zabi nurul abadi wanda yake shine hasken nan na kwarurrukan Makka da Madina درأت فسادي بالمدائح جالبا صلاحي فإن المدح جلب المصالح شيء yace daratu fasadi na na tunkure dukkan wani abu na laifi wanda nake ganin nayi wa kaina bil mujuni a cikin sheke aya inji shehu ibrahim sheke aya sa ku bai zama ba sai a cikin manzo Allah ba walam azal ban gushe ba asirin hawa wato ribataccen san zuciya mashin barkal marabi ya ce bai shasheki walƙiyan nan to na'am dara'atu fasadi na ijewa kaina dukkan banna da nake gani za ta zo mun bil madihi ina mai yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yabon manzo Allah ya ishe mun dukkan wani mummunan abu wanda wanda yake na saba wa Allah ko jaliban salahi ina jawo wa kaina wato nagarta fa innal mada kaga shi yabo ga manzo Allah jalbul masalih yana jawo mutum gyare-gyare a cikin sana'a a cikin mu'amalarsa a cikin rayuwarsa a cikin ibadarsa وقد شاب فودي في المجون ولم أزل أسير الهوى ما شمت برق المرابه wannan wannan harafi harafi ne na tawaru wanda shehu yake yake nunawa a cikin sha'anin yabansa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walam ara shay'an ko shine ko وقد شاب فودي Bakar shaba faudi hakika ainihin faudi saje na na fudna na gemuna ya tabbata ya yayi fari fil mujuni a cikin sheke aya irin wanda yake yake fada amma amma hanar mujun sheke aya na duniya amma wannan banda shi Ibrahim walam azal asira al hawa yace ban gushe bani wato ribataccen san zuciyata ne a cikin harkata abin da naga dama ma shimtu barqal marabi bashasheki wato walƙiyar nan ta riba ba a rayuwata wai rayuwarsa bai aikata komai ba saboda tawarumansa yake faɗar haka ولم أر شيئا غير دعوى محبة الأمين ولو لم ترسخا في جوانه yace wa lam ara shay'an ni ba na ganin komai a kaina gairar da'awa mahabbatil amin sai da'awa kawai nake yi wa ina san annabi ina san aminu ina san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau lam tarzakhan ko da dai ba ta tabbata ba fi jawanihi a cikin kirjina a cikin zuciyata ومدعي له مزج البضاعة قاصرا عن الشأو هل يرضى بذكر مدائحي ومدhi kaga yabona da nake yi muzjal bidaati mai ainihin yan jabun kaya ne dan jabu ne wai ba ba ba ba real bane ba mai kyau bane ba fiwa bane dan jabu ne inji she Ibrahim asiran yana mai takaitawa a ganin sa an sha'awi ga wurin fagen yabo kyakkyawa wanda za a yi mai rerawa mai kyau wa har yarda yalla ku tambaya ina tambaya a halaran manzo Allah yanzu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yadda bi zikiri madaihi da irin yaban da nake masa wanda yake mai kwama sala bayan ba haka yake ba tawazu ne kawai daga shi Ibrahim فما ثم مرجو سوى فضل خالقي لذا العبد إبراهيم عين المباله fama samma marjuwon ba wani abin da ya kamata ainihin aji ana kaunarsa a wajen a wajen Allah suwa fadil rabbina ko suwa fadil khaliki ni ba ne da komai wanda nake ganin na aikata sai falala Allah kawai nake nake nema a wajen sa tabaraka wa ta'ala lizal abdi ga wannan babban bawa Ibrahima wanda yake mai suna Sheikh Ibrahim ainil masalihi wanda yake shine ainihin wato dukkan maslaha gaba daya sai a san ya faɗa ko a baya a san ya ce salahi fa innal madaha jalbul to kuma sai ya zama kabiri dan ya faɗa anan sai mu faɗa tsakaninsa da kansa ne ainihin masalihi wato tsantsan wanda yake shine gyara-gyara
صلاة على المختار من آل هاشم محمد الهادي المنير الأباطي صلاة صلاة على المختار أبو صاحب أبو الزابي من آل هاشم لك آل ينبع هاشم دنجي محمدين شين ميونا قول سنامي البركة الهادي مشيري والمنيري wanda yake mai haskakawa almunir al-abadihi wanda yake haskaka kwarurrukan maka da madina عليه صلاة الله ثم سلامه يكون الذي يسعى لضير كناطه salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yas'ali dairi wannan mutumin da yake kokarin yoyi yana dawaniya dan ya cuce ni dan ya ga yau na lalace ko na wani abu ya same ni ai kanadihin wato kaman mutumin mutum ne ya cire hularsa ya zo ya samu kurmin dutse yana buga kansa gwararam gwararam gwararam ya gani tsakanin dutsen da shi wane ne zai lalace
عليه صلاة الله ثم سلامه وتزدي لهذا العبد كل المنائم salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam wacce zuji ita wannan salatin ta koro kullal mana'ihi dukkan baye-baye li hadal abdi ga wannan bawa Sheikh Ibrahim ya عليه صلاة الله ثم سلامه فتبعد أن الشؤم من كل باره salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati fatubu'idu anna shu'uma duk wani shu'umi ta nisantar da shi gaburanmu min kulli barin daga wani duka mai canfi cewa daga guri kaza in abu kaza ya faru wani abu zai na cuta zai samu mutum to Allah ka kiyaye mu da irin wannan canfin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كل غاد غادin wara'i salatin Allah ta amincin Allah su tabbata kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sabin da sabansa kullu gadin duk wanda ya jijjifi ya yi jijjifi ya je inda za shi wara'i ko kuma wanda ya maraice ya je inda za shi Allah ya salati a irin wannan lokutan harful fa'i فهل لك أن تنحو لنحو المؤسس محمد الماهي الحبيب المقدس أنادي يا طه وآمد عاقبا وآشر يا هادي العباد المؤسس محمد محمود محمد حامد محمد المختار ما إلى أرندتي هو المصطفى المعبود وهو المزمل المدثر ياسين على كل عقدتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنيل العبد كل تقدس عليه صلاة الله ثم سلامه وعلمة قرب المختفى كل ملمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسار دلني كل نرجتي sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
فهل لك أن تنحو لنحو المؤسس محمد الماحي حبيب المقدس قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي فهلك يا ينزن تغريك أن تنهو كتفي لناوي المؤسسي katarnin wannan wanda ya asasa dukkan alkhairi wane ne muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam almahi mai shafe dukkan bata habibil muqaddasi wanda yake masoyina wanda Allah ya tsarkake shi أناديه يا طه وأحمد عاقبا وحاشر يا هادي العباد المؤسس munadihi ina kiransa ya daha ya mai suna dahe wa ahmadu ya mai suna ahmadu akiban ya mai suna akibu wa hashiru ya mai suna hashiru ya hadi ya hadi ibadi almuassisi mai assasa dukkan alheri muhammadun ya muhammadu mahmudun kai abin yabo ne muhammadun kai muhammadu ne hamidun kai hamidu ne muhammadun kai muhammadu ne almuqtaru abin zabi ne mahil arandasi mai shafe dukkan bada هو المصطفى المحبوب وهو المزمل المدثر ياسين على كل عقدة huwal mustafa shine abin zabi sallallahu alaihi wasallam al mahbubu abin so wa huwal muzammilu shine a wanda aka rufe da bargo al muddathiru wanda aka rufe shi da mayafi yasinun mai suna yasin ala kulli aqdasi ya fifici duk wani mai tsarki a duniya ko mala'ika ne annabi muhammadu ya fi shi tsarki
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنيل العبد كل تقدس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tunwilul abda da bawa wannan bawa Sheikh Ibrahim kullu takaddusin shi ma a san masa daga cikin irin wannan tsarki mai tsarki عليه صلاة الله ثم سلامه وألمس قرب المقتفى كل ملمس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yace wa almasu qurbal mu- muqtafa ina neman kusanci da abun bi dinnan kullamal masi dukkan dukkan nema gaba daya mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب تزدري كل كل نرجس نرجس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa tazdari kanshin wannan ainihin salati in ya watsu ya- ya ya wulakanta wato kullu narjasin dukkan wani turare mai daukaka a kanshi harful badi ضمنت مديح الهاشم وقد رشا قدما بقلبي نور عمدانه رشا وذلك محمود المقام وإنه أماني مدى الأيام عن كل ما يخشى حما أن جنابي كل ظلم وظلمة وزرزها عني الغل والهقد والغش وأشرق بالأنوار قلبي وقالبي محمد شمس الدين من قد أضل غبشا فإن عمي الأقوام يوما وأمرقوا فلي قائد من نوره وسط الممشى يؤيدني في كل مشهد داشة أبو القاسم المفضال من أجل ما رشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تنيل لنا العيش عليه صلاة الله ثم سلامه تحلي كرامي والمعارق والنقش عليه صلاة الله ثم سلامه أكون سواه لن أرجي ولن أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسام هاربوا كل من غشى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Mm.
ضمنت مديح الهاشمي وقد رشا قديما بقلبي نور أمداحه رشا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه آمين.
يشي فمنت مديح الهاشمي حقيقة أنا لا من شيء yin yabanni ga ga hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam wa qadara sha qadiman hakika ya yayyafi qadiman tun bahuri bi kalbi a zuciyata ya yayyafa nuran haske amdahi nura amdahi rasha ya ya yayyafa mun hasken nan na yabanni gare shi a cikin zuciyata وذلك محمود المقام وإنه أماني مدى الأيام عن كل ما يخشى wazalika mahmudun wannan shine ya zama mahmudi abin yabo a mahmudul maqami abin yabon mukamin sa ko shikenan al'ainayin asa an yaba suka rubuka makaman mahmuda kenan ranar kiyama sallallahu alaihi wasallam wa innahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amani shine ainihin wato a- a- aminci na madad madad ayyami madal ayyami tsawon lokuta an kulli ma yukhsha ga duk abin da ake tsoro ko menene حمى عن جنابي كل ظلم وظلمة وزحزح عني الغل والحقد والغشا shay yace hama an janabi kullu zulmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore min dukkan zalunci daga janibina ba za ka ga na zalunci wani ba kuma ba zan yadda wani ya zalunce ni ba saboda in ya zalunce ni shi ya cutu ni kuma na zalunci wani ni kuma na rage wa kaina tafiya gurin Allah ina ma'arifar ta har zan- zan zalunci wani Allah Allah akwai wani sa ne balle an zalunce shi saboda haka to shi baya zalunci kuma ba a zaluntarsa yawwa kulla zulmin dukkan zalunci baya yi wa zulmatin ko kuma a cikin dukkan duhu gaba ɗaya Allah ya kiyaye shi ba zai yi ba wa za za annil gilla wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore gillu daga cikin zuciyata wal hikda ya kore hikidi wato shine shine ainihin kulli a zuci wal gisha ya kore gishu daga cikin zuciyata a wancan karatun na ba mu hikaya ta wasu mutane da suka zo suka yi gungu suka zauna a wata dama can wajen kusa da shehu amma daga nesa nan suke zama suna irin shakiyancin nan in masoyin shehu sun zo suna masu gwalo suna masu dariya wani shehu ya zo ya gifta suna masa gwalo suna masa dariya shi nan ana nan ana nan ɗaya daga cikin masu yi musu wannan masu yi musu wannan masu yi wa shehu wannan kina kiyayya wanda yake mai tsanantawa a ciki ran nan sai dama a cikinsu akwai ɗaya kuma wanda shi baya da kiyayya da yawa in ya taso daga wancan guri yana zuwa gurin shehu ya zauna kuma ya dan samu albarka shehu to ran nan Allah da ikonsa da ya zo sai shehu Ibrahim ya bashi katuwar riga hadiya dan ya je amfani da ita saboda ta zama kila imtinani ko imtihani imtinani ko imtihani shikenan wannan bawan Allah ya tarda rigarsa sai ya je wajen wannan mutane sai ya nuna musu yace kun ga bai ya bani riga yanzu na murna yana jin daɗinta sai suka kyalkyale da dariya sai na dariya sai wanda ya fi muni a cikin ƙiyayyar shehu sai ya ce ya ce ni ko ka sai mun da wannan rigar nawa za ka sai mun da ita ko nawa ka faɗa zan siya shi kenan ya ce shi ba zai siyar ba siyar a suka matsa masa da ya siyar ya siyar masa shi kenan ya sai da wannan riga ya ba shi kuɗi bayan ya ba shi kuɗi shi kenan take ana a cikin taron nasu suka yi da'ira suka ɗauko ashana suka kyattawa wannan riga suka kone ta suna dariya da shi da abokan suna ta dariya ana ta dariya suke an gama ko an kone riga ce wa man rama durri bada sa'afi masalihi suke nan ya koma gida yana koma gida sai ya tadda matarsa tana ta kokarin gyara gyara gas na kunna abinci ya ki kunnuwa a ɗakin a ɗakin a ɗakin girki ko a kitin shi kenan sai ce kinga fito ki gani ni zan gyara yau shi kenan sai ta fita sai ya shiga yana gyarawa ashe duk bai sani ba ya bulbulo gas daga cikin gidansa yana fitowa yana yana kwararowa shi kenan ce ya gama kafin ta zo sai ce sai kyatta a shanu sai kai fa shi kenan sai sai ya kama da wuta yana ihu yana ihu yana ihu yana ihu matan nan ta tabbata suke ta kirawo makotan nan nasa abokan nan nasa waɗanda suke dariya a kone rigar shehi yau gashi shi kuma yana konewa suna kuka ina suna kuka shi Hassan Dim shi yake ga mana wannan hikaya da kunnan mu ga jonin da su malan gaba daya saboda haka shikenan shikenan aka je aka tafi za a je jana'izar sa aka ɗebi mutane a mota aka tafi jana'izar sa aka tafi wannan motar da wanda suke ciki da gawar suke ciki ta kife sai aka sake dawowa aka dawo ta ita ma ta kife da kyarde ana uku aka samu aka tafi kabarta aka je aka binne shi to abin da ya faru wato da yake cewa da yake cewa dinnan waza za annil gilla wal hikda wal gisha to shikenan sai aka zo aka ga ya Sheikh Ibrahim aka ce ya Sheikh Ibrahim wannan makiyin nan naka wanda mai kaza mai kaza mai kaza ya mutu to da ya faɗa aka faɗa masa haka shehu sai ya ce alhamdulillah sai alhamdulillah alhamdulillah shi kenan a'a shehu yayana mun ce maka makiyinka ya mutu ka ce alhamdulillah kana nufin makiyinka ya mutu ka huta da shi ka huta da sharrinsa ya ce a'a ba haka ba ne abin da ya sa na ce alhamdulillah tun da bawan Allah ne ya fara ƙeya gare ni ban taɓa ƙin jin alamar ƙinsa a cikin zuciyata ba ban ji alamar kiyayyarsa a zuciyata ba ko gilli ko hikidi ba har yau a ce ya bar duniya zuciyata tana nan kamar yadda na san shi yana da rai to na gode Allah akan haka shi gode wannan shine mahallin shahi eh waza za annil gilla yiwa ya kauda kai daga barin gilli gare ni wal hikida da haqo wal gisha da yaudara da ha'inci وأشرق بالأنوار قلبي وقالبي محمد شمس الدين من قد أضى الغطشا وأشرق نورا وأشرق بالأنوار كو تو سنة يقول بالأنوار بهذا السكي قلبي أزوتياتا وقالبي لجكينا قواليا wane ne ya kamo wannan haske da wani a jikina da zuciyata muhammadun shine annabi muhammadu shamsuddini shine hasken nan na na, na addini wato sallallahu alaihi wasallam man qad azalga isha wannan da ya haska ya haskake dukkan wani duhu فإن عمي الأقوام يوما وأمرقوا فلي قاعد من نوره وسط الممشى فإن عمي الأقوام idan mutanen duniya duk sun mukance ba su da jagora yauma kowa ba shi da shugaba wa amraku sun gwaggwale idansu sun sun tafi cikin halaka ba shugaba ba shugaba gare su to fali qa'idun ni ina da shugaba shine Muhammadu Rasulullahi yawa min nurihi kuma da cikin hasken sa nake wasadal mamsha kuma a tsatsakin tafiya nake tare da jama'a mai jagora na manzon Allah يؤيدني في كل مشهد دهشة أبو القاسم المفضال من أجل ما غشى يؤيدني wato yana karfafa ta fi kulli mashahadin a cikin a cikin dukkan mashahadi na na dahasha na dimo cewa abul qasim shine uban al qasim al mifdalu wanda yake mai fifiko min ajli rida saboda haka ne harasha yayyafi a gare ni nazo cikin jama'ar sa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تلين لنا العيش صلاة الله دوام الله ثبتك من الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة شيء وتسليم دقيسوا تنين تلين lana aisha ta sauƙaƙa mana rayuwa Allah no cash din nan ya dame mu yanzu a wannan zamani Allah dan albarkace Ibrahim ya yi mana musibar nan ta rashin samun kuɗi alaihi salatu Allah thumma salamuhu tuhalli kalami wal mahariq wan naqsha salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati tuhalli kalami kowa in ya ji magana ta ya rika jin daɗin ta baya so ya bar ya bar jin magana ta Allah ka yi min haka saboda salatin nan wal maharika kowa ya ga takardar da ta fito daga bushe Ibrahim ya rika marmarin ta wannan kasha ballantana wanda ya ga rubutuna ya rika marmarin rubutuna alaihi salatu Allah thumma salamuhu akunu siwahu lan qurji wa lan akhsha salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akunu in kasance lan uraji siwahu bana kaunar wani manzon Allah ko wane ne walan akhsha siwahu bana kuma tsoron mutum ko wane ne shi in ba manzon Allah da Allah ba
alaihi salatu Allah thumma salamuhu wa alihi wa sahbihi harabu kullaman ghasha salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa harabu kullu man gasha waɗannan da suka yaki duk wanda ya alkush ya ki shiga musulunci da zuciya daya harafin fa'i lokacin yayi eh a a yana da yawa
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.